فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فأما من تاب أما مسلم يتوبا يبي أبي الله النبي صلى الله عليه وسلم يزور مثل الشيء وآمن كما يا إيمان لتك أبن الله يا إيمان الشيء وعمل صالحا كما يا أيكة أيك نقلين فعسى أن يكون من المفلحين wannan mai yiwuwa ne kasance yana daga cikin masu tsira ko kuma masu rabo waɗanda za su rabauta da aljanna da yardar Allah a bisa gaskiya wannan aya ko da shi ana magana kan farko musulunci ta shafi rayuwar mu na yanzu domin tun mutumin da wato ya amshi kiran annabawa da kai a kansa ayyuka na ɗaya dai mutumin nan ko ya rayu tun farko ya tashi cikin ibada bai aikata zunubi na komai ba amma duk da ana nemansa ya bayyana a gaban ubangiji su ba ta na cewa ya yi niyyar rashin yin duk abubuwa da yiwu gare shi saboda tabbatar cewa shi fa shi fa ya aje kafa akan takardar annabawa da manzanni to in kuma ya aikata wani abu wanda yake Allah baya so so lokacin da zai shiga zai shiga tsarin bin annabawa da masani to ya tuba ya tuba da duk wani abu da ya aikata a da ya zama tsarkakakke wankakke lafiyayye to yi hanyar annabawa shi ne ubangiji shi ba amma man taba amma mutumin da ya tuba ya bar dukkan abubuwa da ya aikata na laifi inda kwai haƙƙi na wani yana lafiya da shi ya mayar da haƙƙin nan ya kasance haƙƙi na dukiya ko haƙƙi na wani abu in kuma haƙƙi ne na zagi da jiba da annanimanci ya nemi ya nemi gafara a gun mutumin in ya san mutumin na mai hankali ne ba zai afka masa rafira ba da jini ba in kuma haƙƙin ya zama irin na zalunci na ta'addi kan iyalai na zina to wannan malamai sun ce abin da ya fi ya tuba ga Allah ya tsaya tsayin dace yi addu'a sosai kuma ya roƙi Allah ya biya wannan mutum haƙƙinsa domin yawanci idan mutum ya zage a mutum ai na yi da iyalansa kaza hankali ne zai kwanta ba ko menene afuwarsa to hankali ne zai tashi ko ya ta yi fada ko kuma dai abun da ba zai tsanci karshe dai zai zama da cewa saboda haka irin wannan kuma sai koma ga Allah ya tuba ya yi wa Allah roko ya tuba ya yi wa shi wannan mutum ya zalunta addu'a ya roki Allah ya biya shi to wannan duka da suna da cikin da tuba kuma yayi niyyar cewa ba zai sake yin wani zunubi ba ya kame kansa ya tsaya amma man taba wa amana kuma ya yi imani dole ya haɗa imani da a duk abin da annabi ya zo da shi imani da yin duk abin da aka ce a yi imani da barin duk abin da aka ce a bari wa amila amalan salih kuma ya aikata ayyuka na kwarai ayyukan alheri ma'ana dai imani da kuma salloli a sallo na addini da barin duk abin da aka ce a bari yin duk abin da aka ce a yi tuba daga duk wani laifi da mutum ya yi ko kuma ya yi niyyar yi ko da ke an sani dai niyya ba za a rubuta ba ba za a rubuta wa mutum ba sai dai ya tabbatar duk waɗannan abubuwa mutum ya rabu da su kuma ya niyya cewa ba zai koma ga aikata wani abu da Allah hana ba ba a sa an ya kona ya kona yana mutum shi na mai wane irin wannan mutum idan ya mutu kan wannan niyya da kasance yana daga cikin waɗanda sun tsira ko waɗanda sun samu rabo
وربك يخلق ما يشاء ويختار Allah Ubangiji shi ne yana halittar abubuwa duka kuma shi ne mai zaɓin abin da za a yi da ɗan adam. Ɗan adam Allah ya halitta shi yana da rai yana da hankali yana da kuma wato irada ma'ana ƙarfin niyya zai zai yi abu kaza ko zan wato yana da zaɓi in yi kaza ko mar kaza wannan duk Allah ya masa amma ba duk da haka abin da yana aikata nan Allah ya riga ya halitta shi tun tuni sannan kuma zai yi wannan abu ba sai da yarda Allah kuma da ikon Allah in shi mutumin kirki ne sai Allah ta daukar da shi kan bisa ayyukan alheri ya yi ya alheri aikata in kuma mutumin nan ba na kirki ba ba na ƙwarai ba sai Allah ya tallafa shi a ɗan aikata abubuwan da Allah ya hana shi ne a nan yana cewa rabbuka ya kulku ma ya sha wa yasta ubangijinka shi ne mahalicin komai da komai daga cikin abubuwa da ka- da aka halitta gwargwadon yardarsa sannan kuma shi ne yana zaɓin abin da zai tallafa ka kai mutum ka aikata ko kuma ka bari ma kana da murkana mutane ba su da wani zaɓi duk da a wata ainihin na ina da yankin kaina zan yi abin da na ga dama ma- mm, abin ba haka bane tana yin abin da zai aka ce ka yi tana barin abin da kake da aka ce kar ka yi to amma me dalalar wannan me me ma'anar wannan ma'anar shi dai cikin ka kai ka yi wa kanka hukunci in ka ga kullum kana aikin alheri to ka san Allah ya maka bishara cewa kai kana da bayan shi da zai karrama su gobe a lafiya in kuma ka ga kana da yardan ka kaje ka fada ah mutum da hankali shi an ga gobara ko kuma ga wuta an fura ta idan ina zo yana fada shi za ka je yana da hankali ne to mutumin da ya san dukkan ayyukan zunubi din nan dukkan su kuta ne zai je fada shi su ai hankali ne bai ce saboda haka mutum in ya ga wannan zai san cewa to kashe ne kashe ne na wannan Allah ya nuna cewa ni fa ba mutumin kirki ne a gunta ba balle na roƙe shi ya yafe ni ya zafa don Allah yana da iko ya canza wannan hali ina shi ne yana cewa yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthabbit wa indahu al-kitab wato Allah yana da ikon ya share ya shafe abin da ya rubuta maka na zunubai ya sake rubuta maka lada da alheri inda ka samu matsayi a gunsa shi ne sai na umar ibn khattab yana roƙon Allah kullum yana ta ya ubangiji in dai ka rubuta ni ni shaki ne to ka shafe shaqa'i nan nan shakin na din nan ka shafe ka rubuta ni mutum ne mai yalwaci mai albarka mai alheri a wurinka ya ubangiji ka kasance ka sanya ni cikin masu aikata zunubi to ka shafe ya bai mun wannan ka shafe ka rubuta shi waɗanda suna maka ayyuka na alheri ya ubangiji ka sa ni aljanna zuwa dai ka sa ni aljanna ka hutar da ni daga wuta ga ayyukanta to wannan shi ne kudurin mumi mumini ba zai tsaya kan da ilimin sha'a sai da gashi Allah ya sauwaƙe min aikin ibada kullum ina masallaci kullum ina zikiri na ibada to ai kan aljanna bai ni yabo da na ga dama ka ga nan halaka ko kuma mutum ce ah, to menene zai yi Allah an ce ya kaddara komai da komai da ya kaddara min zina shan giya ke kashe mutane da sata sun ba shi ne mutum da shi ne ya zaɓa min bari in ci gaba to wannan duk shi ne gaskiya ne in ka ga kanka shan alheri ka gode wa Allah ka gode masa sannan ka roƙe shi ya tabbatar da kai akan wannan tabbaci in ka ga kanka cikin laifi a nan ka roƙi Allah ya gafarta maka kuma ka roƙe shi ya tsere ka daga wannan hali ya kawo wani hali mai kyau ka kasance a kan tabbaci na daidaici har ka mutu a kan wannan shi ne halin mumini kullum yana tare da ubangiji kuma yana tare da zaɓin ubangiji maɗaukakin sarki.
ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون Su mutane ba a basu wato zaɓi da kansu ba shi ne aƙidar ashariya aƙidar al-sunnati wal jama'a cewa ɗan adam yana yin ma istikhara yana yin sallar istikhara don Allah ya zaɓa mishi abin da Allah ya rubo shi da shi na alheri to a nan Allah ba ya ga ce ya subhanallah wai ya Allah ya ɗaukaka ubangiji shine wato maɗaukakin sarki ya tsarkaku daga abin da suke haɗa shi da shi na gumaka da makamantansu.
وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون Ubangiji yana sane da duk abin da suka san sun kunsa da abin da suke bayyana wa duk mutum ya san haka. Duk abin da yana zuciyarka ko baka gaya mutane ba, to ka san Allah ya sani. Saboda haka in dai kana da imani daga nan ka duba abin nan in alheri ne ka zartar. In kuma ba alheri ba ka tuba, Allah zai baka ladan wannan tuba. Abin da ka yi niyya ba ka yi shi ba, sai Allah ya rubuta maka lada akan cewa ka bar sa. A in ka aikata alheri kuwa, sai rubuta maka goma. kayi niyyar alheri baka yi ba a rubuta maka ɗaya wato kayi niyyar alheri ko shari baka yi ba ɗaya ɗaya kayi niyyar alheri ka aikata a rubuta maka shi ma wato lada abin da lada goma da kayi ka aikata sai kuma za a rubuta ɗaya shi ne wasu salihai suna ce idan mu- idan mutum ɗayan shi ya yi ya yi goma goma nasa to mutum ne ya halaka wato in ka alheri ana rubuta maka goma kuma in ka alheri ya rubuta maka ɗaya amma duk da haka ɗaya ɗayan na ga sun yi yawa sun sun sun ninke suka zo suka ringayi goma goma naka to lalle kai kai din nan ka shiga to Allah zai kiyaye mu وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة Allah Ubangiji maɗaukaki, wata maɗaukacin sarki, shi ne Allah ba shi da abokin tarayya, shi ne wanda ya cancanci a bauta mishi shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da wani abu ba, kuma ulubiya haƙƙinsa ne, kamar yadda rububiya ma take haƙƙinsa ne. Huwa munfaridu bil ulubiyyati wal ilahiyyati. Allah Ubangiji babu wani abun bautawa da gaskiya ban da shi babu wani ubangiji zai halitta wani abu ban da shi mutum baya iya halittar komai da kanshi ko ga wani ana kudure mutum yana kudure ayi mutane ba za su bari za su yi kaza za to ka bar wannan duka ka koma ga Allah in dai tsakanin ka da Allah ya zama lafiya ba mutum da zai iya ya yi maka wani abu ka koma ga Allah sai dai rashin tabbacin mu akan batun mu koma ga Allah din nan shi ke wahala to lokacin da ka yarda wani makhluki zai maka wani abu to sai Allah ya kaddara makhluki na sai masa gobe Allah ya so ya kama ka saboda ka bar tauhidi mutane da yawa suna ce ai mutane ba ka dan bane ka ji tsoron mutane to ka ji tsoron Allah ne ubangijin mutane in ka ji tsoron Allah Allah zai zai zai ba ka komai da komai wajen neman arziki sai ka ga wani ya yi ya ji mutane da arzikin da samu a'a sayar da ka waga in Allah yana so arziki nan yana nufin ka da shi za ka samu in Allah ya hana maka arziki da yawa kana gani wane ya zama alaji ya zama wato miliyoniya kai kuma kana nan kana da ɗaya biyu ko goma goma to kar ka damu wannan shi abin da ya zama Allah ya gani ya zama ka ce ta ga wani likita ai ba za ka ga wani magani manya manya ka ce ai wannan ne ke so a lokacin zai gani ce a'a ai ga wannan shi ne magani ce ko ba haka ba to rayuwar kullum duka muna a gaban likita likitoci kuma su ne annaba da manzanni da malamai da sauransu waɗanda sun gaskiya muna nan suna gani illolinmu su nuna mana ku yi kaza ku bar kaza ko babu da zaɓi sai dai mun karatu mun gane mu kuma sai mu zama mu ma cikin bayan Allah waɗanda suna shiryarwa to kai ɗan adam kar ka manta cewa kana tare da ubangijinka ubangijinka bai manta da kai ba kamar yadda ka je asibiti dokta ba zai yi kana masa magana ya baka yi wa imai da abin wasa ya rabu da kai tashi ta zai yi ne zai kula da kai kuma in zai kawo magani zai duba magani ne amfani ya kawo maka ko ba haka ba to Allah ya aiko mana da manzanni musamman mu musulmi ya aiko mana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi bayanin lamarin addini fiye da kowane annabi babu wata mas'ala a cikin rayuwa na ɗan adam daga ɗaga hannu buɗe ido kallo takaita kallo juye baya juye gaba tafiya da tsayawa yin abu da barinsa ci da sha sa tufafi aure barinsa duk waɗannan abubuwa suna da hukunci musulunci ba ka iya kace min wato mutum ya tofa yawo yawo haka ya tofa ya zubar da wani abin da yawo kace ba shi da hukuncin a'a yana da hukuncin musulunci kai wannan masallaci ne kai wannan tsawuri ne wanda yake an gyara shi in wannan akwai hukuncin shi ko kai shi wurin tilbaya ko kasa kai tana iya rufe shi akwai hukuncin shi to kun gani ba wani abu da aka bar mu ba a bayyana mana hukuncin saboda haka muna nan da wannan dokta wanda ba kuskure wannan wanda baya mantuwa da kayayyakin fita a cikin jikin mutum wato cikin ciki wato likitoci ba suna manta ba to na Allah kuma haka ba don abin da ya yi shi yana nan yadda ya koya mana saboda haka ka gani sai dai mutum ya ce alhamdulillah kana tare da ubangiji duk abin da kana so ka yi shi ka roƙe shi sai ba kuma yake uduru ni astajib lakum ku roƙe ni zan ba ku roƙe ni dan amshi kira wannan wajibi ne gare shi Allah ko ba a tilasta masa ba a tsoratar da shi baya faɗin wani abokan matsi matsi dai namu in kun matsu mun roƙe shi zai biya zai biya bukata ai amma ya yajibul musamma idza da'ahu yashku ko ba haka ba babu wani ubangiji tare da Allah a rayuwarka kullum ka kasance kana gidan ka ne kana jeji ne kan dai sai kan ya zai ce maka ai yanzu kan ba wanda yana da shi kai duk abin da kake so a'a akwai wanda suna tare da kai ah yanzu abubuwa ƙanana kamar dai wasu abubuwa waɗanda dai ba su wuce lazima ba shiga ruwa ko mace ba ko abu ana akwai su kuma ko duka kuɗin mun san cewa ruwan da muke sha akwai abubuwa masu rai a cikin da suna motsi da komai da komai ka kawo microscope ka duba za ka gansu ko ba haka ba to ai mu nan ma gaskiya abu Allah da mala'ikun da suna tare da su ba mu ganin saboda ba babu alolin ganin su ne ba ba mu da alan ganin su a aljannu halitta irin mu da yake ba ba mu dawo ga su ba mu ganin su amma su suna ganin mu ko wannan ba hana wani lokaci ubangiji cikin halitta ya nuna musu wasu abubuwa daga shi abin da aka hana ganin din nan saboda haka kullum ka kasance kana tare da Allah ka san kana tare da ubangiji za ka yi alheri ka gode masa ka shiga cikin wannan alheri da murmushi da farin ciki za ka fara cikin laifi ka gudu zuwa gare shi tunanin cewa shi yana tare da kai yana ganin ka a gaban shi kana yi yanzu kana gaban waɗanda kana girmama su ka zo ka aikata wasu abubuwa to in dai Allah ka rage shi a zuciyarka ta fi waɗannan mutane da ba za ka yi abin da kake so wata abin da kana so ka yi na sako ba za ka yi ba don kuma darajar Allah ba ta kai da iyayenka ko kuma waɗanda kana girmama su ba a cikin sauka ta kama ya ta halaka tunda na ga da kwai wani abu wanda yake girman shi a zuciyarka ya fi Allah ba ai magana kuma ya ɓaci saboda haka ƴan uwa musulmi ba dukan ayoyin da suna magana kan kafirai za mu ɗauke su kan kafirai ba a'a alƙur'ani shamili ne jamili ne yana shafar wannan da wancan da kowa da kowa Allah zai ce ya yi وله الحكم وإليه ترجعون Allah Ubangiji shi ne mahukunci, hukunci kan lamura duka wato gare shi ne shi ke zartar da wani hukunci, shi ke mai da halal halal, shi ke mai da haram haram, shi ke mai da wannan aiki da ta kudure za ka aikata, shi ne wato zai mai da ka abin da ka kudure ba za ka iya mai aikata shi ba, Allah shi ne mai hukunci, wa ilaihi eh kuma dukan ku za a komar da ku gobe a ladira a gaban ubangiji wannan shamaki zai bushe hijabin nan zai tafi kuma ganin cewa Allah baya ganin ka wanda kana Allah yana ganin ka da imani da zuciyarka da yarda zai zai zama hakika Allah yana ganin ka din ne kuma za ka gani a fili ba inda za ka koyi ko ina kana nan tare da Allah kaga har ma idan an tsaye da mutum a gaban ubangiji ya ce masa kayi kaza kayi kaza sai ce a ni bai yi ba ba kai ba ne to ga mala'iku su ciki mutum saboda ne kun yi kan adam sai ce mana wani ba zai yarda da kowa ba ba da ni ba daga jikina ba mala'iku ka za su yi za su yi kariya za su yi kaza ban yarda ba sai wani to to ne wani shaida kake so ni daga jikina ne wata shi kenan ba shi ka rubuta sai shi har lokacin da ka kai magana da ka yi magana da abin da kika aikata har sai kai ma ka faɗi abin da ka yi kafa ki yi ki faɗi abin da tafiyar da kika yi da wurin da ma kyau abin da kika kika yi da kiki abin da kika yi alfar al'aura abin da kika aikata sai ka ga mutumin nan ya faɗi a gaban ubangiji sai ka ai dama yana kokarin in kubutar da su in kun halakar da ni Allah ya isa to ya isa ɗin a kan shi ne yana cewa ayyukan da ya yi da halayen da ya yi na mummuna na shi ne Allah ya isa shi dai wata ya faɗa cikin halaka to ƴan uwa wannan shi ne lura da abin da ya zo cikin ƙwarfani ubangiji wannan to to wannan abu dai ka gani in mutum ya lura zai ga abun mamaki a duk inda kake ta lura abin da ake ce masa muraqaba muraqaba shi ne ka sani ka kudure a ranka duk inda kake Allah yana gani wannan shi ne muraqaba to amma muraqaba nan din ta yi girma ta yi girma ta yi girma madubin nan an gyara ta an gyara ta sai ta kai wani matsayi ana ce masa musahara misalin na kuwa abubuwa sai su bayyana maka kamar ilmomin abubuwa kamar kana ga yanzu abin da ai masa wa'adi da shi to bayan wannan sai ka zo ka fada cikin wani teku ake ce masa ma'arifa wannan tekun ma'arifa in ka kai to ka zama dutse ba mai girgiza ka daga kasashen don abubuwa da za su halakar da kai an gusar da su an shafe su daga littafinka abubuwan da za su amfani ka kurum zama abincin ka abin shan ka har abada Allah ya halice abubuwa da dama a cikin halittarsa irin wannan zaman mu nan cikin abubuwa masu rai akwai waɗanda ba sa shan ruwa Allah ya halice su haka ba sa shan ruwa akwai kuma waɗanda idan sun sha ruwa ma ba su da zai shi zai shi waye wannan duka ai Allah shi ne saboda haka Allah da ikon ikonsa in ka komar da kanka da shi za ka samu rahama babba da gani ta ga farko ne ga musulunci mutum ya musulunta ya yi imani ya yi isani sai a zo a kan tuba da muka faɗa bayan ya tuba ya tabbata cikin tuba sai Allah ya kai kai shi matsayin cewa ina son ubangiji kar na tsaya kan wannan tuba nan da kai na shawar na tuba na zama ni babban mutum Allah ka gafarta mini shi tuba daga na kai shi wurin istiqama Allah ya bashi ikon zance da yake yi ayyukan da yake yi duk duk su zama daidai suna jin na annabi sallallahu alaihi da tunanin da yake a zuciyarsa da hankalin shi duka suna bin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maka istiqama daga nan ne fa zai kai matsayin takawa da ake ka ji tsoron Allah ka ji tsoron sa tsoron Allah zan kuwa sai da mana a cikin tafiyar ka na lahira kowane numfashi wato tako ne kana da numfashin da yake tsaye da tako kafafu ne kan zaɓe ko kana bacci ko kana barke takan manumfashi nan baya tsayawa wato wannan tafiya ce na lahira wayannan suna da adadi ko kare sai ka dinka ta kofar ka wuce. To, saboda haka wajen taƙawa ta yana Umar ibn Khattab wani ya tambaye shi. Ya taƙawa take? Yake ta taɓa tafiya hanya mai tsaya a rayuwar ka ake yi kwarai a cikin rayuwar wata rana sai je wani wuri duk ƙaya sai tsaya ta kai in duba wurin da ba ƙaya in ajiye kafana in ɗaga wannan wando har na fita daga wannan jirgi mai tsaya ba zan yi taku ba sai na kalla. sai ta wannan ita ce takwa duk abin da za ka faɗa duk abin da za ka aikata duk abin da za ka kuɗi da za ka duba ya yi daidai da abin da zai ya so da shi ko bai yi daidai ba in ya yi daidai ka aikata in bai yi daidai ba to wannan shi ne takwa sannan ka zo ka yi ka koma matsayin sidin ka zama da gaske kake yi ba ka yin wani abu saboda mutane su kalle ka ko saboda ka samu wani abu a'a duk abin kana yi saboda lalle Allah ya nema da gare ka wa kai halu halu sannan kuma ikhlas duk abin da za ka yi shi za ka yi shi da zuciya ɗaya da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam za ka yi wa Allah dai kadai to bayan wannan sai ne sai kuma wato batun muhasaba da mushahada da ma'rifan da muka faɗa daga nan fa ayyukan ka zai zama ayyuka irin na sayyidina Abubakar da Umar da Usman da ci gaba da hanya tana jin daɗi aka ka zo ga mijin to Allah ya kyautata halin mu kuma ya tabbatar da daga da mu bisa da rashi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu daga duk sharrin kanmu da sharrin wani sharrin shaitan Amin. Amin. Amin. Amin.